إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba uku ga wata na jumadar ula hijira shekara 443 wanda ya dace da takwas ga watan 12 2021 yau za mu yi darasi na 80 da bakwai ne ku? da bakwai yanzu darasi ne muka yi ba mun dawo kenan da aka dawo burugun maram daga ina muka nanawa muka hara shi ma na uku ne ku? to kamar da muka yi bayani a wancan lokaci kenan idan aka yi darasi uku kenan cikin wata guda akwai wannan littafin da aka fara na bangaren aƙida da na arabaunin nawawiya kenan an aka yi darasi uku wannan ana so aƙida su wancan da aka fara kenan ba muka yi darasi uku kuma kenan zu talata mai zuwa wa mai nawawiya zai yi ko mai na sulus rasha kirzi kuma da laraba kin satin sama na watan darussa ne haka za mu sha haɗi da littafin insha Allah an fara su kuma da sarar sun saya kenan za a yi ƙoƙarin kamanta wannan hanyar za a kammala su an kai darasi uku wannan kenan na hudu sai a yi wannan cikin satin insha Allah yau kenan darasi na 87 cikin motsa ta imam malik rahimahullah darasinmu na ƙarshe mun zo bayani na ƙarshe na ruwa da imam malik ke cewa ya samu labari wajen malamai magabata alil ilmi kahin shi na cewa duk wanda ya niyya da aikin haji ita kadai daga baya ya ga ya kamata ya yi umara sun ce ba shi da wannan dama haka ina ga inda muka tsaya ina ga cikin karatun wancan ko haka muka ko haka haka nan ne muka ko ina ga nan ne yawa yace ba shi da wannan dama ta yin haka wannan abin da ya samu kenan wajen magabata na rashin yin haka kuma ƙarshe sai ce ai qala malik shi ma malik wannan magana da ya kawo ta amin ilmi kahin shi ya ce yi allazi a zarabatu ilmi baladina haka muka samar da labarin kenan malaman garin mu kenan da malaman madina akan haka suke tunan wani bayani baya wannan iya cikin sabanin magabata kan mas'ala ta magana umara cikin aikin haji haji da umara wanda za mu garo insha Allah na wannan mas'ala ta halaccin hakan wanda shi daman ta hada ilimi abin da ya samu ne za mu ga ruwayoyi ingantattu bukhari ko muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan haliccin hakan kuma har ma da cewa tsawatarwa ko ruwa ta muslim wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka da ya nemi ganin can haka ne an hutu wasu da niyyar umara wasu da niyyar haji wasu da kirani lokacin da aka zo makka hadisin aisha da aka zo sarif kusan makka ya yi magana cewa duk wanda bai zo ba da hadaya a hannun shi ko da ya yi niyyar aikin haji ya mai da hajjin shi umara kuma wanda ma ya zo da biyun ya yi niyyar umara amma idan bai zo da hadaya ba to shi ya zo da hadaya a cikin sahabbai wanda ba zo da hadaya ba sun warware wanda suka niyyar haji da masu umara ba su matsala sun warware haji suka maida ta umara to wannan abin wani abu ne wanda ya musu ya wuni na yin umara a cikin watan haji ba saba da shi ba shi yasa lokacin da ruwan musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Aisha mugudiban cikin halin hushi ya bata da kwarai da ya rasulullah ta bi ta ga halin mutanen ki na musu umarni da yin warware aikin hajjin su da ta umara sun yi yauni wajen wannan abu ya musu umarni duk wanda ya zo da umara da haji ya warware na umara cikin aikin haji suka ce ya rasulullah wai wannan abin da za a yi alhallu kullu alhallu kullu duka ba wannan wani abin da su zan san gama a iyali ko na bage ni a dan taba wani abu da bane ce duka alhallu kullu duka za a warware ba wani abu da saura ka kuma libur baka da komai kanka to wayan abin bane ce al abad balil atabalil abad balil abad har abada Allah annabi ya gama hannun shi yace yace ya Allah mutu fil hajj annabi ya haka yace ja Allah hajj fil umrah ila abad yace lawm qiyamah Allah ya sanya hajji da umra ya ci tare har tashin kiyama har abada nan me wannan annabi ruwa da bukhari muslim sun kawo ruwaya ko da shi imam malik bai danta annabi ya ce ya hada wannan abin guda biyu Allah ya hada su ta tashin kiyama kenan duk lokacin da ka zo da ni haji ko da cin daga can asali abin da yi ka dauko umara da baka aikin haji ka dauko umara ka sabke ka yi ne haji tamattu kenan wanda mai bayani su imam malik iya daga cikin masu ganin ifradi ya yi dinda da wasu abubuwa dalilin saɓanin ne dai ka haka nan wanda cewa mazhaba ta ibn abbas aisha su jabir dai abinda ya tabbata a nan sallar salama ya yi ta aikace don ya ce shi ma ya ce laustakabarta min abu masu dabarta masu kutar hadaya ya ce ni ma abinda na gano daga baya inda da farko yana da shi da ban kowar hadaya ba me a nafke a nafke ya yi ta umarai shi ma dan ya kora hadaya shi yasa bai rore bajin shi ta koma umara dan ya zo da hadaya to amma ban haka shi ma da warware kuma ya hada akan kin warware hajjin amma da ta umara kuma haka ya musu umarni su dalilin haka shi zaka nan cikin magabata kamar zaba ta Imam Ahmad haka Ibn Abbas haka Abu Sa'id duka su ga cewa akwai wajibi ne ma abin da ya kun kai umara kin abin cikin da ko ne halaka ne amma wanda ya kai kan yin tamattu'i shi ya kari akan ifradi ko kirani to gidan haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya bada dama ya ce Allah ya sanya haji cikin umara kenan akan wannan magana ko daga can ka dauko niyyar haji ko kirani daga can wajen wajen wajen miƙati daga baya ka sanar da kai ko ka tuna ba ce ainihin can haji na doko ko can haji umara doko ko ka doko Allah ya sanya a guda wannan hajin ta koma umara kai tsaye wata mata kama kurin kai tsaye ta koma umara kurin haka ci gaba da kurin kazo kurin ba wani sabon niyya kurin yake yake take aiki umara ba ka tafi da baka da umara ta masabuwa ba kurin wannan hajjin zaka ta kuma umara in ka zo ko abin zaka yi kurin sai kai aikin umara kai tawafi kai sa'i kai asid kurin ka kare shi da ka kare kurin ka sai da zaman ka ba ka ba ka sabon niyya ba magana kenan to shi imam malik yana aiki da abin da ya gani shi sai ya ce shi malaman garin su alaman madara madina ba sa sun ce ba a yi su sun yi munana a baya mun karanta magana imam malik ana iya yin kainiyin umara umara ta koma hajji ya da haka imam malik abinda bai da shi ba ka zo da hajji kamar hajji umara shi ne ce baiwa amma iyaka ya yarda idan da umara ka zo ka yi hajji da iyaka ba matsala bace ba shi amma fiqh imam malik hajji ce ba a zuwa bila ta umara kullum baiwa mun ga wannan ya zo tun lokacin sahabbai idan su umar idan su abubakar su usman duk da ya gabata kan haka to yanzu da mu tashi dai alqiran fil hajj maganar niyyar hajji da umara da baka da hajji da umara ta ka dauko can dauko niyya ka dauko niyya aiki biyu hajji da umara yin haka حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع البكرات هو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحج وعمرة معا na abin da ya kawo wannan ruwaya cewa magazali bin asawad ya shigo wajen sayyidina ali bin abi sukuya sukuya sunan gari ne a kusan makka sukuya mana gari ne kurin ba na shayar ba wani shi yasa cikin kima ta abu lafazin gaba mai kuma ce yasuka ko yasu ga zahe ka maka yanja'u dan kaka dauka sukuya ta sayarwa ce sukuya sunan gari ne anan asawa muke da shiga wajen sayyidina ali a wannan wuri wa yanja'u bakaratin lahu yana shayar da wasu ma'ana tagoyin shi kenan sayyidina ali kenan usman yana shayar da iya ba iya barwar ramce iya ba su dakikan khabatan an gari da mace da ciyawa iya ake gama gama ta da sa da ruwa ake gama musu iya kenan gama musu wannan ciyawa da dan wani gari da abincin dabbobi iya iya ba abinci shi muke da shigo wajen ali shigo wajen wajen sayyidina usman faqal ke shi muka dace zo wajen alkina ka alƙara shi muka dace masa wani yace ga sayyidina ali hada sun ga usman wa yana an yuqrana bin al-hajj wal umra yana hana kirani hajji da umra yace ba'i kamar ya kawo ƙara ne ga ali ƙara usman bin affan jin haka fa kharaja ali bin abi talib wa ala yadi asru daqiq wal khabat ya fito cikin bushi sai zina abi a jikin hannuwan shi dama iya ba da ruwa ne mana mana masa mana bai bar ba bana bai goge ba wannan ruwan da yake jiki wannan abin gari da ciyawa daga jikin shi iya jikin shi suna ha a cikin kira dama ya wanke don ba shi da gaggawa ya fito da abin a jikin shi ce fa masa ya ce hatta da kana al'asum ya shigo da gaugawa da usman affan faƙal sai yake ce ma usman an ta tana an yi ƙwarna benin hajji wa umara kai ne kake hana hajji da umara kana a gama faƙal usman zalika ra'ayi ta wani ra'ayina ne abin da ya gani ba a gama ba faƙarar da aliyu magwadaban aliyu ta cikin halin hushi kamar magwadaban an ba shi haushi ya bayan su mara ta ba shi haushi bi zan ji da ba sai bayan ce ka'ayi ba suka ci da labbarka lahama hajji mace ce yani hajji umara gaba da ya taka mai talbiya shi ta hajji da umara kenan mai shi ya yi na ya tabbatar akwai su wannan ruwaya tana da rauni bangaren isnadi ta imam malik amma kamar da ce so da yawa dan an zo da hadisi an ce bai inganta ba wannan bai sa kai haka kurin ka ture wannan mas'ala sai malaman abin su suka san abu su suka ce abin nan babu shi an diba ba wani magana ko da wannan bai inganta ba amma mas'alar ta tabbata matsakanin usman da ali akan inkarin ali ga usman akwai ruwa bukhari cikin sai musulun ta tabbata ruwaya duk tabbatacce kan wannan abin ya wakana tsakanin ali da usman na aliyawa usman inkari me ya kasa zaka abinda manzon Allah yayi za ka ce ba a yi usman fahimta shi daban da za a yi usman ta kunshi hakan ya gani kuma kun ba a gamawa kuma wannan kin ya tabbata a gaba a nan kai tsaye a sai da ali ya yi talbiya hajjar umara a gaban usman wannan iya katanta cewa abinda mutum ke gasa amma allah da manzan shi bai wani da a kan shi duk da an san usman a wani shi ne abin da wani a cikin zamanin sayyidina ali kuma yana mai da bai mai ta amma kan wannan masala sayyidina ali iya gaba wata hujja da zaka ba abin da ya sa manzon Allah ka boni akan shi shine anan abin da ya kana duk da mun san wannan cewa irin ta ibn mas'ud da shi usman kin shi ibn mas'ud na masala yin kasar a aikin haji amina da usman bin affan yana gama yana cika sallah amina ibn mas'ud ya inkari ya za a yi kai raka'a hudu alhali wannan wurin mun sallah da manzon Allah da Abubakar Umar duk bibi suke yi kai kai hudu usman uzurin shi daban kwarai abin tsakaninsu yayi magana ba ta yi ba daji tsakanin su kan fahimta ta usman suna ce usman dan ya mace ne a makka wasu kasa dalilai daban dai din na hujjojin aisha da suka sallah shi dai ibn mas'ud da ana ana ba a kare mangana tattaunawar sai aka tashi sallah sai bi usman akan jam'in sallah da aka yi kuma aka cika da shi kasan mutane ba su kyale ba suka suka ce to kai abin ta wasallai ta ba ka aibanta abin da yi ka ce ba bai kamata kuma ka zo ka bici a yi sallah ya ce alkhilafu shan kidan na ibn mas'ud shi abin da ya sa ya kiya ya bi shi don kan kin bin usman sallah zai matsala sharrin da zai biyo baya amma ba dan ba ya yarda da aikin usman na cika sallah a halin wannan bulaguro shi ga bai dace ba to kenan shi anan ali inda shi daban ta kawon abin ko ya gaba abin za a yi shi da ali bai yarda ba ya bana da inkarin shi kuma ya yi abin da usman ya ce ba an yayi wannan kowa da irin fahimta shi da wurin kuma da aka yi abin Allah wa amma dai tabbasa ruwaya wannan tana da inganci asalin kisar bukhari ka musulma ka ta tabbata amma wannan sinadin ne kan mu ga muku cewa sinadin kan mu ga kan mas'ala ta hadisin arwallah na maka magana na wanda ya arwalla ya ce ashadu Allah ya la'ila Allah wa da wula sharika da wa ashadu annan Muhammadu Abdu wa Rasulu Allah mai ja'ani min tabi janin da ne za ka san wannan na ta zabu da mu ko zabu da mu ko mantin da takwas ko ya zaba ko wannan ruwa ta sanan daidai in kai zabu da mu ko mantin da takwas ga ruwa ce tabbata ta ta bi khalqu musulma ka ruwa bata sakanin da malamai inganci amma gashi shuba ta zama shuba to ta hanya daban wanda ya rika yawo tsakanin basara da da kufa da madina makka ita yawo kan mai sanadin kashe ci hadisin banza ne me ya zama manzo hajji da samu cikin ituri amma kuma ka kai ruwaye hanyar da zaka fata wanda kuma hadisin da fitace kenan ture rashin ingancin asar bai sa kai kai hukunci abin nan babu shi gaba daya wannan dai mas'ala wannan sanadin da ifi ne amma irin kissar ta tabbata cikin wani wuri ingantacce tsakanin sayyidina ali da usman kan inkari da ya mishi na ba kenan abinda ya halitta a yi shi ali ya yi kuna a takaice kenan ya halitta zai mai magana wani abu guda uku ne ba magana jamhur suna kan cewa wani hukun duk sun halitta ko kai ifrani ko kai kirani ko kai tamattu'i halicci ya halitta su sun yi rigima kan wanne ne wanne yayi a ciki mai aka kan magana masa wanne yayi kirani yayi ko ifrani shi mace su malikiya suna ga ifrani shi yayi ba dan ba wancan biyu ba amma ifrani shi yayi wasu suna ka ci a kiranin shi in suna gari tamattu shi amma mafi yawa alamar hadisi suna kan cewa tamattu in kan wancan hujjoji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana shi ma da ya koro kuma ya umarci sahabbai su warware su mera ta umara sai suke da cewa magana mafi gari tamattu in shi yahi Allahu a'lam wani da mai sabani kwai tsakanin magabata to yanzu dai wannan magana Imam Malik ita gare shi ita ya kawo ta wannan kissa ta tsakanin Ali da Usman ta yin halittin gama hajji da umara a lokaci guda da ya kawo wannan kisa ƙala malik al'amuru indana mu abinda yake wajen kenan yanzu ke malaman madina anna man qarana al-hajj wal umara lam ya'khudh min sha'ri shay'an kasa wannan al'amuru al'amuru indana ita ce kamar ibn hazm malamin zai yake wa malik magana kanta man antum hatta kullu indakum ra'i man antum hatta kullu wa yasu rasul wa amanna nak suwayku shi haka ba hujja bace ga alamun suwayku hajji Allah ya bani hajji kullu shi ya gaba wai magana za kawo alamun inda na koje al malam Madina ibn Hazm rai da suna gano magana ba wurin gaba ne ba kwarai to shi kuma malaka yayin kenan tunda su ne abin da yake da shi ne kullu to maka bata suna hujja da dalilin da ke wajen su imam malik sau da yawa ya samu ta mas'ala to ganin malaman madina su suka rayu a inda manzo Allah ya rayu ya bar duniya suka iya ga hujjojinsu ko da ba su bi kawai sai da annabi ya ce ba suna ga iya manzo Allah haka ya bar wannan mutanen wani abu shi da yake rinjayar da an kama gano sai rinjayar da maganar mutanen madina so da yawa ko da ya zo da hadisi ga kan hadisi a littafin shi annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza amma sai ga ya kawo al'amarin ya ce al'amarin indana to wannan shi fi man alagawa ta malik shi fi ta shiga nan iyawa abin ko akwai shiga baya abin akwai canza abu ko shaki abu hukumce canza ko mai al'amarin akhir karshe mai annabi yayi to wannan abu yake sa sai rinjayar da gana mutum amma wannan iya cikin wannan malamai da yawa suke wa malik inkari wuri da yawa akwai abin da yawa da alamar inda gum a madina haka yake amma ga hanyoyi tabbatattu ga cikin sahabbai sun zo da abin da ya san amma wannan aiki da mutanen madina akan sa annabi yana da rai mana abin kaza wani bai sani ba annabi ya da rai ma balle ya bar duniya kuma isa sananna ta isa ta Ibrahim bin Auf wanda bayan annabi ya koma ga Allah har Abubakar ya kare Umar ya iya cikin abin shi an bude kudus wajen tahiya aka samu mas'ala ko shahararra mas'alar ta alloba da aka samu an zo tahiya sham da umar da sauran sahabbai sa abu abu komanda ki musulmi na can abu zama ta sa abu abu mai tabbata jara ya zo da tawaga ta mayaka na sham umar ya zo tare umar an zo magama za a shiga sham umar da sahabbai ka ce wa alloba ake a sham ma su bangare guda su ce to umar za ka samu bala'i ana allo za mu shiga cikin bala'i sun su a umar za ka yi gudun kadara ne za ku yi gudun kadara ne mai yi kadara allah kadara mutuwa wani ba mutuwa kenan alaƙa aka cirkul cirkul ba mai nasi cewa kuma sahabbai ne kuna aka cirka cirka sun su ce za a gudu za a gudun kadara su kun su ce za a samu da cikin bala'i amma mai nasi daga allah kuma zan allah wanda ya ce ka ai aiko ka ai umar ya kirawo muhajirai yan farko hidda kai a majalama hidda kai mulkon wajirai ya shawara ya shawara su musu samu sabani ayi ko kai ya kira ansar ba a samu dai kowa ya kawo ra'ayin shi wanda ya ce ayi wanda ta ka ayi dai karshen lamari Umar ya yanke hukunci shi shahadin shi ya ce wannan magana ta zan tambaye ku kai makiyayi ne kwari ne biyu nan kwari da ciyawa lahiya mai daɗi wannan kuma kwarin ba komi a wani za ka yi kiwo a mai ciyawa can ba kadara ta Allah ta malabe ba su da haka kenan shi wannan istari da umar ya kare ce da haka kenan bai sa mutane cikin bala'i ya gwammace ya taho gida can suka ce umar an yi mutum kadara kenan ana nan hidda abdullahi bin auf iya baya bai nan duwan sabon jiwa ansar ne muhajirai su umar duk suna an tare amma ba wani sabon sai ga abin afu ya zo daga baya da ya zo ya ce mi kaji kaji abin da an ci kawai an sana za a yi ya ce to wannan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin kaza kaza kaza ya ce idan alloba ta wakana a gari na ciki kai huta na waje kai shiga kuma ce alhamdulillah Allah ba ya daidai abin da ya daidai shi nan zo aka shuru ba da garba garba ta kare gaddama ta kare ba to zai yi rigima an kare shi nan ba mai magana ko yanzu annabi ne ya ce ai kaga wannan dokar ta kenan da ayyuka za a mutu ko sabi a ana abu kun sabi mai labarin ana su mutane da almalikin gan su saka abu ba wasu gani haka nan magana ta alim madina shi yasa iya cikin abin da malamai suke ga akan samu wa magana imam malik duk da ya ce haka ake a madina amma wasu ka hujjoji inda hujja ta zo ga manzon Allah an ce kaza da gaskiya ita ce a gaba Allah wa'ala wannan shine magana kan misalar da shi Imam Malik dai ya ce a Madina haka suka hudi kenan me yake ne yace al'amarin da na yanzu abin da Malik yake cewa a wajen malaman Madina yace anna man qarana al-hajj wal umrata lam ya'khudh min sha'ri shay'an wa lam yahlil min shay'in hatta yanara hadan in kana ma'ahu wa yullu bimana yawmanha kuna in dai kawai kirani haji da umara ba dama kenan ka warware ka wani atsi gashin ka baka warware ba kurin dole sai ka je ka yi arfa ka dawo ka soke dabbaka ranar layya in ka jiwa to kan ka warware haka yake wajen Allah Madina حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أحل بحج ومن من جمع الحج والعمرة ومن من أحل بعمرة فقط فأما من أحل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وأما من كان أحل بعمرة فحلوا abin da ke wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam abin da yau kana hajjin ban kwana kuma dai ruwa tana da inganci ganin hanyoyin hadisa ba dan nan kadai ba nan akwai yankewa na cewa manzo Allah ya ce cewa hajjin ban kwana annabi sallallahu ya hoto zuwa haji a cikin sahabban shi akwai man ahalla bi hajjin akwai wanda ya niyya ta haji kadai ifradi kenan wa minhum man jama'a al-hajj wal umara a ciki akwai wanda ya niyya haji da umara ya loko niyya wa minhum man ahalla bi umara kuma akwai wanda ya doko umara kadai fa amma man ahalla bi hajj wanda ya niyya ta haji kadai ifradi aw jama'a al-hajj wal umara ko ya gama haji da umara falam yahlil bi warware ba haramin shi kinan bai tamattu'i ba wa amma man kana ahalla bi umratin amma wanda ya niyya da umara fa hallu su suka warware wannan ruwa da Imam Malik ya kawo a wannan wuri duk da cewa hadisin akwai cewa mursal ne kuma amma da iya da hanya irin abin da yau kan iya da hanyoyi da magana ta tabbata cewa amma nan meye magana tabbata magana haka ya wakana amma ai da aka zo banda wannan wanda suka zo da haji da umara da haji kadai kwashi umara me yasa ba su warware ba wanda suka zo da hadaya ne ba su warware ba shi magana wanda suka zo da hadaya ne ba su warware ba amma wanda zo da hadaya ba sun shiga layin masu umara haka gama magana zake gama magana kamar ibn abdul ta gama magana guda biyu su ne ba su warware ba a cikin suka zo akwai da bai warware ba kuma akwai da warware amma ne ka labarin wanda suka haji haji kadai wajin umara ba saurare ba tabbas ya tabbatar ruwawi ingantattu mai inganci akan wannan na imam malik sun tabbatar da warwarewar wasu sahabbai wanda ba su zo da hadiya ba kuma annabi masa wannan umarnin su warware haƙƙin warwarewa annabi ya bada rai ya wada wannan abin da malik ke rishi kan magana kenan wa haddathani an malik annahu sami'a ba'da ahli ilmi yaqulun wannan kuna malaka ba labari wasu daga cikin malamai faɗi ba suwa yawa wasu daga cikin ne malamansu ya ƙulu suna cewa mana halla bi umaratin sun mabada lahu an yi hilla bil hajj wanda ya yi niyya ta umara daga can umara ɗoko sun mabada lahu an yuhilla bil hajj daga baya ga kamata ya mai da umarar shi hajji sun bada lahu an yuhilla bil hajj ma'a fa zalika lahu iya da dama don haƙ umara ce yoko sai so ya hajji shi ne ce amma amma sharadi malam ya tafi bil bait ban safa wal marwa in dai da yazo kahin aikin umara na sa'a tawafi sa'a safa da marwa sai ya gano iya so mai don hajjin umara yana da dama ya haka malakaci ya samu wasu malamai sun tabbatar da kinan bangaren shi na magana magana magana malik ya yarda ba matsala in ka ɗauko umara ka warware ta ta koma haji gane ku ya ce wa ƙar sana a zalika ibn umar fi na ƙali in su dutta annabai sana'ana kama sana'ana ma rasulun salama wannan haka ibn umar ya yi lokacin da ya zo aikin haji ana cikin wannan fitina wanda ta rutun hajjaji da aka nan ta abu labin zubair ya ce idan aka kame mu aka hana mu shiga ɗaki mana aka hana mu shiga makka sai mu kamar da magana muka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na kenan an ɗauko a yi kenan a warware sun maltafata illa sahabi sai waiwaya ya ce zuwa ga almajiran shi faƙali sun sun ma amaru ma illa wahi duka da hajji da umar ai abu guda ne ushahidukum anni awjabtu alhajj ma'al umara yanzu na ne zan gama hajji da umara ai umara ce da ku kuma sai gama hajji da umara a wajen imam malik kenan tunda umara ya ta gana aka hajji gaba amma ba haɗe ku hajji ba zan umara ba tun ba min garma malik can nan ba iya magana ne ka ɗauko hajji ba ka dama ka gama ta da umara ka ma'ana ka mai da mata ka ɗauko hajji kuma ka kawo umara ba a yi daga baya amma umara ka ɗauka ta da koma hajji amma ba aka ba kuma ya kawo hujja don abdullahi bin umar ya wannan shi yasa shi umara umara ɗauko kuma daga baya ga matar hajji a nan ma matsala bace da imam malik to da mun bayana wancan kin ma tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama an ɗauko umara kin a gama ta an ta kama duk da cewa an ɗauko hajjin kai a gama ta umara kuma shi yayi da ma shi imam malik bai wacce ruwaya يتي وقد أحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهدي نهي كاو مغنى تشوى صحابي نانا صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة من كوانا أي سن أكو نية عمرة أي مك بيان تنبايا بيان بايا دك أكو أكوي أكوي نية عمرة كالي أكوي فرادي أكوي كراني تكاونا مغنى سن أكو سن أكو سن أكو كاو مغنى سن أكو عمرة me kisa imam malik kana wa hujja shi ta gama hajji da umara ce an umara ka dauko wannan mai hajji in umara ce ka dauko kadai ba hajji ba hajji ba kadai ba an ka dauko umara ne ya kawo na ruwaya ta wannan sahabbai suka fito da niyyar umara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man kana ma'a hadin falihdi wanda yake da hadaya ke man kana wanda ya ma'ana falihdi bil hajji ne da hajji man ta da umara suma lafin hatta yahlil minhuma jami'an in yi niyyar hajji da umara kai warware su sai dai warware gaba daya kenan nan mai guda biyu ne ma mai haji kenan mai ba haka bane ba na sai in biyu ne ma na umara ka dauko ita gamawa amma ba mai haji ba da kawo umara ba wannan cikin malik ce kan mas'ala amma mun ce muku ruwaya mun ga da sai sun tabbata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne ya halatta kin amma abin da yi da a ayi tamattu amma dan ka dauko haji annabi ya ce Allah ya haɗa su kurin wanda mata ƙare kurin ya haɗa su wadda gwamnati duka ruwa ta zo kurin in dai umara ce ko umara ka ɗauko ka buƙata kai ƙirani ta yi iyi ne ya yi ka ɗauko hajjin gama da umara ya yi iyi ne ya yi amma su wanne ya yi shi ne magana mai magabata wanne ya yi shi ne cewa magana mahi yawa ƙarfi abin da manzan Allah ya yi hitan ce shi ma inda ya samu dama da ita kuma yawa sabai umarnin su warware inda ba hajji kamar da ta kenan umarar hajjin ta kamar da ta umara abin da imam malik yake ga baiwa Allah sai bata'u talbiya yanke talbiya daga ina yoshi za a yanke talbiya ta aikin hajji tun daga amara daga ina ke yankewa حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يحل المحل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه a wannan ruwa da imam malik ya kawo duk da irin wannan ruwaye bukhari ya kata musulun ya kawo ta bayan imam malik cewa Muhammad bin Abubakar Sakafi yawa Amsa bin Malik tambaya ya mai wani tambaya kuma gadiyan mai mana sun mutu da sahi ji sun mutu da sahi daga mina ila arfa za a ce arfa kenan wani sallar layya an kwana a kenan ya kace an wuni kai an wuni a arfa za a zo kai an kwana ya kace an kwana a mina za a arfa yace ya kuke yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana kayan hanyar kwana mai gaba kuma a ta arfa ko kuma dawo da lafa so sun kama na hanya ne ta zuwa arfa yake mai tambaya ya kuke a irin wannan rana tare da annabi sallallahu ya kuke tare da annabi sallallahu zan kula da shi ya kuke yi yace kana hilmin na a cikin mu aka wuta hanya daga mina zuwa zuwa arfa yace wani mai talbiya yana talbiya shine yuhillu muhillu wani mai talbiya da baka lamun labbaika iyayi fala yunkaru alai ba mai inkari na dan ya talbiya mu kabir mu kabir mai Allahu akbar Allahu akbar ya kabara shi ma bala mu karba mu mai inkari na so kama magana kan halaccin ba dan an ce ba talibiya ba komai sai ita ana kabarori ma shi magana abin da kake kawo kuma ya tabbata ba wani matsala kan hakakin halaccin hakakin halaccin kabara a cikin kwanaki na talbiya ya talbiya kuma ana iya bari ma a hiya talbiya ba zai bari ba ana iya bari a hiya ma illa na sun a yawaita yin ta talbiya ba ce akwai mutum dauki harami ba bai komai talbiya a illa abin da aka yi so da yawaita to kuma akai annabi ana talbiya kuma ana kabbara bai inkarin da an kabbara ba talbiya ba wannan ruwa kuma tabbata bukhari ka ta muslim ka wata ba imam malik sai wa haddathani an malik an ja'far bin muhammad an abi anna ali bin abi talib kana yulabbi bil hajj حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا abin da yake wannan ruwaya cewa sayyidina ali wannan magana talbiya ce shi yana yin talbiya ta haji in shiga aikin haji hatta idza zagat ash-shams min yawm arfa har sai rana ta karkace daga ranar alfa a ranar arfa daidai zawal qata'at talbiya sai yanke talbiya malik yace wa zalika al'amr wannan al'amari muke nan al'amari yanke talbiya daidai zawal a ranar arfa lam yazal alai ahlul ilmi baladina malamai a garinmu ba su gushe ba suna irin wannan aikin yanke talbiya a ranar arfa bayan zama to amma ruwayar ba za mu tsaya maka hukunci kanta ba ganin ruwayar tana da rauni zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu da san bai inganta ba wa haddathani an malik an abdurrahman bin qasim an abi an ashd زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت للموقف أنا أبن ديكي وانا رواية عائشة مثلا أنه صلى الله عليه وسلم إتا تنايين كتلبية إن تاداو كنا أنجي أني صلى كنا أنزو مجد سيوا زمان لكن أعرف أنا صلى بان زوجنا أقوم أزمنا أيتا أذكار أيتا أدوي هاي زوها دارانا كوم ke ta ma tana yanke talbiya in ta dawo moki mana wurin tsayuwa a tsaya jiran faɗawa rana a arfa ita wakin aisha tana yanke talbiya a wannan lokaci magana ke kuma na ruwaya tana da inganci zuwa ga aisha radiyallahu anha labarin na yanke talbiyarta a daidai zawal وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان قطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ولا بال الإمام مالك يكاوى شيكما شيء عبد الله بن عمر لما يلام يوم مالك إنها دوغارة كما من عبد الله بن كفك عبد الله بن عمر شي بن عمر ينا ينك تلبية أيك هجي أينك شيك يكتا شي ما شيء إذا انتهى الحرم إن زو حرمي إيا تلبية هايزو توافي نكعبة يسا أي سفادة مروة يتشقى ثم يلبي يتتلبية شيئية ترى التلبية حتى يقدوم من منى إلى عرفة har ranar da ake fita daga mina zuwa arfa fa'iza gada idan garin allah ya waye da sahi yana ranar arfa tarakar talbiya sai ya bar talbiya kenan shi ma da ke barinta da ƙura'ana arfa zamuci amma a wakar tabbata talbiya fil umara da haram amma in a umara ne daga ya shiga haramin makka kai ba hajji masallaci ba sai yanka tarbiya wannan abin ce muku cewa mai aka cewa abu ne wanda kowa fahimta ce ta kowa aikin da kowa ke ko cewa ba wajibi ne amma mun ya tabbata nan sallallahu alaihi da kan hadisin Jabir na Imam Muslim dogon amma ya tsawon hadisin kan aikin haji annabi ya yanka tarbiya bayan jiwa ta ranar ranar sallah har sai da ya zo mina iyayi har ya zo jiwa tukun ya yanka tarbiya to wannan Allahu alam kowa dai da madogarar shi dai amma magana kuma shi Imam Malik kenan kan haka yake kowa iya iya yake da abin da ke wajen shi Imam a wajen Imam Malik kenan wannan ya maka babi na musamman na yanke talbiya a yana ake yanke ta kashi da zai ga maka wannan wuraren kuma zai ci gaba da kawo maka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت نعم ابن شهاب عبد الله بن عمر بين تلبية أحال توافي ودام وانا أي أنت دام إما أنا توافي بين إما توافي نا عمر ونزلت نزيارة وتوافي نإفادة to a daman shi ne umar adam kowa ya riba saɓani kan cewa wasu na ga cewa daga an hango ka'aba wasu na ta daga an shigo harami ma talbiya ta ƙare ke gani nan ba magana kenan wanda ma umar da ba magana talbiya a cikin babu shi in kuma bayan ƙare ajin bayan bayan rasalla ne an yi an arfa an zo an jiwa adaman tuni daman kololo yake talbiya wurin jiwa kidaman nan ba matsala wurin tawafi ba bai cikin talbiya eh bai cikin talbiya da ba matsala ba ce daman shi za ce ibn umar bai tawafi iya tawafi na ka'aba illa shi wanda sanar shi ma yana da rauni na labarin abdullahi bin umar wa haddathani an malik an alaqama ibn abi alaqama an ummi an aisha ummul mu'minin anna kanat tanzilu min arfata bi namira ثم تحولت للعراق قالت وكانت عائشة تحل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل قبل هلال المحرم حتى تأتي الجوفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أحلت بعمرة شي ونلوان na aisha mumini ana kanar tanzil min arfa bi namira namira shine harko gab da iyaka ta mina ta arfa nake da masallaci a yi masallaci nake ne wanda mahiya rabin shi a cikin dan wuri ne tsakanin namira da da cikin hilin arfa bakin game da bakin iyaka ne bakin iyaka ce ta shiga arfa hilin arfa kenan tana tsayawa a nan a namira wurin da ake sallah kenan daidai da wurin a yanzu ma shi masallacin da ake yin sallah a zuwa al'asar kuma a shiga a yi ta azkar a yi ta addu'o'i a hilin mina tana sarka a wannan wurin sun mata hawala ta ilal iraq kuma hita bayan kenan an kare sallah a nan hita tashi ta koma tsara kamar ice ice ne sananne na mace ne aswaki wannan al'araq ice aswaki irin ice wannan ne kenan ana da akwai irin wannan icen a wurin da ke bada shi bayan labarin akwai suke wata itaciya ta aswaki a wurin qalat ana aisha da take cewa wa kan aisha tuhil ma kan fi manziliya tana wannan wuri na itace wannan wurin na wurin na na namira a wannan itaciya tana talbiyata tana talbiya wa man kana ma da wanda suke tare da ita duk suna talbiya fa idza rakibat fatawajjahat ila mawqif tarkat al-hilal idan ta tashi daga wannan musalla wurin da ake sallah na zawal na arfa kuma tana tashi idan ta yi mawqif zuwa hilan arfa shikenan tarkat al-hilal hita bar talbiya daga nan idan an bar talbiya yace qalat wa kanat aisha ta'tamir ba'd al-hajj aisha tana yin umara bayan haji min makkata zilhijja a makka a makka cikin makka take yin umararta kuma a watan zilhijja ke ma'aikin haji tana yin umara a cikin watan zilhijja wanda wani shi ya kawo mas'alar musul aisha da ake zuwa a ɗauko niyya mutum ya tahiya guda ya je ya yi niyya ta umara ya dawo akwai zai umara goma a zuwa ɗaya wani kullum ma sai ya yi an gana hali ka je musul aisha ka yi newa mara ka zo ka kawo wannan kama wannan haka haka suke ta yi wani ma dai ma yawa kanshi wani asali ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam a halin da yayi aikin haji ya je da matan shi da sahabbai kuma aisha an yi katarin an je makka wajen fara aikin umara jini ya zo mata tana kuka na jini ya zo mata aisha wani abin Allah ya rubuta ma yan hawa kenan mata haka Allah kaddara musu kake damu kullun yanzu ki wanka ki sa kayanki ki wanke jikinki ki duk abinda alhaji yake yi abinda kullun ba za ki yi ba kai ki tawafi na Ka'aba kike shi Ka'aba to wannan zawa da aka yi ganin wanda ba su zo ba suka zo da umara sun yi umara wanda ba zo ba da hadaya sun yi umararsu sauran matan shi ita ganin tana da jini ba ta je ba ka'a ba ta yi umara ba lisa har lokacin mu ta yi aka huta da ita aka yi mina da ita don aikin hajji ne tana dama ta yi je mina duka azkar tarbiyya ko mutum da yi rata duk abin da ake hajji za ta yi a je hilin arfa da aka je aka dawo aka yi jiwa aka dawo sai daga baya ne ai da ta samu tsikin ta zo ta yi tawafinta na ifada da sa'ayinta to wannan ganin haka ta samu damuwa cewa ya rasulallah yanzu duk matan ka za su koma da aiki biyu da suka yi da umaratul haji biyu kuma da haji kadai ita Aisha hajinki da kika yi wani tsafinki da kika yi na baya ya san miki hajinki da umararki duka zaman kira ne kenan duk ya miki gaba daya kana amma ta ta tada hankalinta annaba ce dai kwanta mata da hankali sai ta Abdurrahman ya doke ta su ta yi wannan wanda kace yau kace tan'im tan'im ne ku je tan'im ku je ta zo an ci gaba da ina ga ƙarshen harami ku je ta zo ta yi umara shine aka zo da ita ta yi umara a bayan aikin hajji to wannan shine hujjar masu yin umara daga masajid masjid Aisha abinda malamai ke cewa wannan mas'ala ta waka annabi sallallahu alaihi wasallama daman da ita Aisha ba abin ta ba daman ya ga mata umaran ta waccan tana karkashin waccan umar ta ruku daman umara tana da cikin umara waccan ta ita mata dan da kuka kwanta mata da hankali suka ce kololuwar wanda zai hujja da hadisin Aisha labarin Aisha kololuwar shi to ce mace wadda take jini ta zo makka bata samu damar tawafi ba ita take damar ta samu damar umara ba sai a hujja da hadisin Aisha ta samu damar ta mallaki da wannan ta umara amma cikin ba shi ba ba a samu ba wata mata annabi ko sahabi ko manzala ko sahabi kaf babu ruwa ya ɗan samu sahabi ɗaya ko sahabiya ta huta daga maka ta je ta na'im ta ɗauko mata ta haji ta umara ba ta san kuma magana hatta malaman harami ba su zaune saɓani kan haka kullum gan suna suna wakajin wa'azinsu suna wani magana ba su iya hanawa amma bai zama kamar al'ada kamar a ibada ko don masu aisha a a dawa zama ka'ida ma amma malaman faɗi suke faɗi suke dole ba su ba su ba wani usaini ko bai ba usaini ba mai saɓani kan haka jin babu shi shari'a bin cikin shari'a ka yi umara daga cikin harafi aisha ta yi amma ta ga dalili an zai abu daga anan ita ma daga baya hajjin kuma hajjin daga baya ta bari za ka faruwa ita ma kada ce daga baya ta bari kina ta kace dai maganar wannan mutum kai don akuma zuwa bai zama kace wani kai mai gaman kai ba sa addini ma gaba daya balle mutum yana hali sai ya je ya dauko umara daga mutum haka mutum daga mutum lai mutum je ma zuwa zuwa masjid Aisha masjid Aisha ta masjid Aisha suna kira masjid masjid Aisha masjid Aisha ina ne zuwa masjid Aisha ana zuwa tauba tauba wuri ya zama wuri kun kaman ma abin na baka yi hana shi kun to amma su malaman ba su hana wani amma sun san ba bai abin na garba sharu ba umara na cikin makka sai dai dan bulaguro ya kama kan misali kana makka ya baka ta madina ba sai ka tafi madina ka biyo ta miƙati sai kai ba na kai shekara kai amma ya zama to ka huta ba kawai ka ce ba a cikin maka zo ka yi umara in maka babu umara ka suka cikin maka a cikin maka zo ka yi ya dai gaya musamman balaguro to a nan shi ne dai a nan aisha an abin da suke ba labarin aisha ta wata alkama ta ce aisha kenan ta atamiru ba'ad al-hajj min makkata fi dhil-hijja tana yin umara a makka a watan dhil-hijja summa tarakat dhalika kuma ta fasa فكانت تخرج قبل الهلال المحرم سنة هتا تنا هتا ما كتا كاهن جنجرون وتا محرم كينا كارشان ذو الهجة حتى تأتي لجوفة هي تاجي جوفة جوفة ولم مكاتمي وندا أسأل شيء نمتن أفريقيا كو زامتي شام دا مصر sai ta je can fatuqimu biha karshen watan da take zata ta zamana hatta tarar da shi ta ga jinjirin wata na Muharram fa idza ra'at al-hilal ahalat bi umra an wata ya kama na Muharram sai ta dauko niyya ta umara ta zo ta yi umara kan da kan ta ta Aisha ga karshe ma ta kaza kenan ta ta yi ta magana abu da guru na musamman ayi umara ba a cikin Makka ba yanzu ka tashi kuma sun dogon ta wanda san jufa ko ko ko jidda a yau kilo nawa ne kuma daga an ta jufa ta yi nisa akan akan jidda amma ya ta je jufa ta yi yan kwanaki dan ta ta san ta samu umara a cikin balagurin ya ta je ta dan zamna a jufa dan shi ne mai miƙaci na na na abu ya ta an dan kwanaki ta ga wata ya kama na muharram kuma ta zo ta yi umara sabuwa amma ke ita ma ta hasa umara ta cikin watan zulhijja kenan magana kenan duk da nan ya kawo labarin tare da tsaidawar aisha iya cikin baban aina da talbiya ya kawo labarin da ya kama aisha tana tsaye da talbiya idan ta je muqif wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an umar bin abd al-aziz ghada yawm arfata min mina فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يسيحون في الناس أيها الناس إنها تلبية إنها تلبية نعم أبن دشي ابن عزيز رانا تعرف أموتو دقا منا ذاتي أعرف كنا يجي كبارة سما أنا دقا مريا takabbarori kenan wanda an san da kenan daga murya daban wannan kabbara da ya ji sama shi ne fa ba'atul har sai aika yan gadin shi yasihun fi nas suna daga murya su wacin mutane ayyuhan nas ayyuhan nas inna tarbiya tarbiya na me sai kawo kirena inkarin kabbara da suke yi yau ranar tarbiya ce ba kabbara ba kashi kuma can ga zaga maka da mutu wani mai kabara iya kabara annabi kuma kuma ya tabbata annabi in garin ko ne ba amma shi kenan bai kawai magana shi ya ga ranar kura nan kuma ba kuma tarbiya shi take kuma a wannan zamanin shine shugaban mu ne ga shine a wannan zamanin shine abin mu'minin shine abin mu'minin eh umar ibn abdul aziz mata ba ba ba ba ba umar ibn abdul aziz na tabaran khalifofi shi suka ta halifa na na biyar da fa na biyar wanda to a takaice dai kaga ana wani abu ne wanda shi bai gare shi ba mun ya gaba ya musu inkari annabi annabi sallallahu alaihi wasallam an ya gaban shi an yi kabbara an yi tarbiya kun ba wanda ya ma inkari amma ka shi ya inkari rashin samun labarin na annabi ya halitta da kan shi ya gaban masa ya ga aran nan ba ko sai tarbiya to sai magana ta kuma wannan ruwaya ta ta tabbata ta wannan ruwaya da makaranta hadisi ne za mu ce maqatu amma ya inganta maqatu ne dan shi Umar ba sahabi bane ba tabi'i ne ba sahabi bane ba shi za ta hadisi maqatu amma ya inganta zuwa gare shi sai ilalu ahli makkah wa man biha min ghairihim nan maganar yin talbiya ko daga ɗaukar niyya ta haji daga makka ta 'yan makka wa man biha min gairim da wanda yake makka ko ba da makka ba misali kenan za a haji ta zo za a huta to yin wannan nan daga murya da labagala muhajjar to ya 'yan makka suke da wanda ma ba ɗan makka ba amma yanzu a makka yake irin kenan irin kenan an tahi aikin haji kan wannan magana ce imam malik zai kama ka babu na musamman kan wannan magana yace haddathani yahya an malik an abdurrahman bin qasim an abi an umar bin khattab qal يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال abinda ke wannan ruwaya cewa umar bin khattab yana kira ya mutanen maka ma sha'anun nasu ya tunu shi'usa me yasa mutane suna zawa hurtutu mana gashi fata-fata ba gyara cikin daula kinan kaya dai ba babu babu tsabta don an kwambi da ransu da wanka ba gyara kai sauransu shi shi'usa yana zo da kai ba gyara babu abu amma wa antum dai kukun kuna cikin mai kun na shakar mai kun sha kun gyara gashin jiki fakas na me ya magana kenan yan baki masu zawwa makka tunda an jima a hanya ga abun kura kai ba gyara an zo makka su kuma yan gari tas suna da shahida masu yace me yasa kuke haka sai yake kiran su cewa ahillu idza ra'aytumul hilal ku yi niyya ma ta ayi haji da kun ga wata ya kuta irana irana wuta kur irana wuta za ku yi niyya suke suna nan gida kamar da annabi haka bai bayan makaranta annabi sai ranar tarwiya ko sabon niyya ko za mu ta kai masu amma umara ko sai ranar tarwiya suke yi to shi annabi sai kwanta musu su yi niyya ta ayi haji tun farkon wata ba ya ta ba ya ta ga wata ba shi magana kenan su ma kenan dan a fitar cikin murku cikin amma da abin da shi ya gani ne kuma da shi a ruwayar ba ta inganta zuwa kan da hadisi makufi ne amma kuma da ifi ne bai inganta ba balle a kawo Umar hujja ya haka kin ruwaya ba ta inganta ba ta yin haka kin kuma mun karanta ruwaya a can ta Abdullahi bin Umar na wanda suka ce sun ga aisu a gidan dan yan aka suka ce mutanen Makka adatan suna yin da sauran sahabbai suna ɗaukar niyya tun farkon wata ko sun ba makaranta ko ruwa ta inganta ka haka suna ɗaukar niyyar su tun farkon watan watan watan Zulhijja amma shi ne a cikin sahabbai shi bai yi sai ranar kuta yau tarbiya ya ce mai hujjar shi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma hujjar da hujjar maka bai tun da annabi sallallahu alaihi wasallama a can mustalifa annabi ya yi niyya lokacin da ya hau dabba zai kama hannu zuwa maka kenan shi iya gama ba a ɗaukar niyya sai shiga aiki ba cewa ba da annabi sallallahu alaihi wasallama shi a ranar tarbiya ya yi niyya don Allah cikin ma'abar mai karhi abin kirari ne ci gaba yadda ne shi ne dogo bai sabon ne ba maka to amma shi ibn umar akan hujja da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a ta muzdalifa lokacin da zai fara da ya hau dabba ya ne shi shi zaka da shi bai niyya sai ran tarwiya daga ya niyya ya kafa hanya mina to amma anan kaga kenan ya kwatanta masa kanin wacce magana dan wacce wacce ruwa kuma ta inganta mutanen makka haka suke adatan su busu busu ma'ana busu suna niyya tun farkon wata haka suke zama da take mutane kayan ba sai umar musu wannan ba kuma ko da umar musu haka da su dabi'a take to illa dai wannan ruwaya ta umar ya musu umarni si ba ta inganci amma halin su ya tabbata haka suke yin niyyar su tun farkon wata ba sai yin taruya ba mutanen maka kace a jikin su al'adar su to wannan ina ga hadisin na gaba ya tsawo kuma lokacin mu minti biyu ko uku kenan za mu tsayar Allah kai mutum sama satin sama mun magana kenan talata mai zuwa da laraba darasin wancan da aka fara na arba na wuya da na su yi sadaka su za a yi insha Allah za ka yi darasi uku kenan sai a yi sai a yi satin hudu kenan sai a yi wancan kyan har a samu a yi da su insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته